اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعمره والخاتم الواصل ولا سبعه بالحق والهادي الى صراطك المستقيم على اله حق من الرجال العظيم يا همة الشهيد ان هذا العظيم وسائلهم كما التي ساعدت لبصرهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل نبيك ورسولك تعظيما وتكريما وتكريما وأكبر مقاما محمودا رسولكم إنك لأجمل كل سعادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا عبادك المؤمنين ربنا اغفر لنا عبادك ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Oh. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa shi wani alƙur'ani ba mai taɓa shi illa zaharun sai masu tsarki alladina baharu an gafara wanda suka tsarkake suka sansu ko tsoron sansu sannan kuma shi wani alƙur'ani tanzilun min rabbil alamin saukakke ne daga ubangijin tarikai abin da shi kira alam duk abin da ba Allah da kuma shi alam abu jihadar hadisi an tumulmi nuna yaushe wannan alƙur'ani wanda matsayin ne ya kai ba a kuma ke da alwala wanda duk abin da ake nema wanda abin da ake nema na hikima da kayatarwa da kyakkyawan tsari ya tabbata a cikin alƙur'ani shi wani alƙur'ani an tumbar yiwu da shi kuwa wulakanci ayyukan da karfi mai wata da tashi wata da alura da tsaro kuma kun mai da an yi koyar mai daga ruwan sama shugorin kun mai da gobe annabin tukar jimuna kuna ƙarya ta abin da ya kamata a gargata ma'ana tukar jimuna sun koyar layi kuna kare masu cewa allah shi ka shayarwa sai kuna jura al'amarin saboda alamomi da allah ya kawa misali idan aka kai lokaci kaza tauraro kaza da kwana kaza tauraro kaza ya bayyana sai Allah ya kawo sanyi idan aka yi lokaci kaza fasalin kaza sai lokacin kaza kaza sai Allah ya kawo zani lokaci kaza Allah ya kawo ruwa lokaci kaza Allah ya kawo kaka to ganin wannan abin sai muka ɗauki kirmar daga hannun Allah lokacin ruwa sai aka yi ruwa sai muka ce an sarra tayarwa ku can tsawon abin da ya ana zuwa da wata rana kuntum wadanna da nau'i kaza kuna cewa an mura ruwa da tauraro da rana zuwa tayarwa إذا رأى المطر من أيوتها يقول الرب ألا إلا شيوا أصبح لي عبادي مؤمنا وكافرا daga cikin bayan da a bayar da su a yi gari wasu sun imani da ni ne ka sauka da ruwa da sama wasu kuma da ke zai ka sauka da ruwa da sama ba amma man kara da wani rani farkin rani wanda ya ce an muna rawa cikin farla Allah wani hakan da jinkane fa za a kamar wannan biyu wanda shi ne ya gaskata da Allah subhanahu wa ta'ala a kafirin bin kawakiri ya gudunce da taurari wa man ƙara da ɗanna da nau'i kaza wa kaza wanda ko ya ce a an ruwa da tauraro kaza alamar ga tauraro ya fi tarwa ko kuma ga tauraro bai ruwa ba a bazari da kafirin bi wanda shi ne ya kafin shi ba Allah mu'minin bin kawakiri ya gargar taurari fara ya yi malakar da kowa hana wala idza balaghatil hulqum وأنتم حينئذ تنظرون هذا الله إذا أتوقع به جواب الله جواب الرباء لولا نيمها إذا ملكت رموه الحكومة lokacin da bai kakkawa da makoci wa'akan nan wa'akan an zarran wanda zai mutuwa wa huwa majalisa a shi ne wajen da abinci idan bai kakkawa nan rai za a yi ta wa akin ya hana yadda yi kan zuwa kun mahalarta wannan mutum mai mutuwa ga kuna kallon shi da ita a wani lokaci idan halar babu hari minna idan mutuwa ta halarta da ayyamu wa ƙarin muhammad da ga dangi ne ta kwanar su kewaye wanda daga ɗaga da ta mamu talaki ga ran ta ta da karkar mawaya to in haka nan ce cewa akwai wani gari ga Allah ba halla min zai hana a ni da irin a wannan lokaci ku ce da wai ba za ku ta ba wala ba za ku zai ku wala inu a
nuna ba ku ganin kusancin Allah da wannan baya wanda ya zuwa ai ba ta da nuna zalika ba ku ga kusancin Allah da baya wanda ya zuwa ba
فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين to Allah ke fara ba lokacin da Allah ke fara da ina da ke nuna hukuma lokacin da rai kakkai mawar makoshi za ku ta tun da kuna gani akwai wani mai ba Allah ba ko ko kuna gani wani tarihi na wani abu daban ba na Allah ba fara da ni da hawa tarji kuna ha ita ku dawo da ita wa an tutar kuruna ga ku kuna kallon tsawon kurun da lahira in kuntum gaya madiniya har in kun zan ba za a muku sakamako laya kuna ganin ba a komi to ni da hana kulawa da rayuwar ɗan uwanku ni da hana kulawa da rayuwar ɗan uwanku ni a ruwa ni da hana kulawa ka tare wani kafa jiwa halin ɗan uwanku ya zama rayuwar bai mutu ba in har kuna ganin ranar alkiyama ba mu sa rigar madini da ba za a yi sakamako ba in dai ta da kiyama ƙarya ne kamfawan mota to ko da mutuwa ga kalmin ma ba ta da kiyama amma in mutuwa kan ta riga ta tawo kuna kallon dan uwanku ga kuma dan uwanku ba a makara mutuwa ba bai yanzu to ni za ku gani ya akwai wani amma na kun yi to ku yi in ko ba ku yawa to lallai duk wanda ya mutu da amalin zaki ni mai hali ko mai kanta da cikin jikin mai mutuwa ko hana shi mutuwa in kurta zarafi na in kurta masu gaskiya sun ma da amto a cikin riya wasu in an mutu ba a yi tsari ba a zakarwa ba a wuta ba a zarafin ƙarya ce ai ba ku yawa farhaku wannan mutum ne mutu a na mata an yanka lalle ba ku kawai mutu a wannan lokacin da kuna shi kuna gani gare ta gara makoshi wannan kamar bakan magana ce Allah ke kuma irin wata magana da Allah ke cewa lokacin da rai ta kawo kamar kuma shi aka ɗora haɗin mazaji ina ne tawada ina ne tawada to ina mai tawada yanzu da rai ta kawo da makoshi ya yi ta a watan zan yi yi ta in gaskiya ne lokacin da aka tabbatar cewa lalle mutuwa ke za a wani shi lokacin da duk alamu sun tabbata an samu da ɗan gida in tabbata da wani yanzu za ki kama guda يوم إذن وجل المساق مقولا إلى يدك لا أقول لا يزال وذكي لا أقول لكم لكم ذلك
فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فأما كان لنا سلفان وإن بسرنا بسرنا شراء إذن مقولا su ko wanda suke mukarraban da kusa makusanta Allah to su na su labari Allah to su na fama in ka da zai mukarrabina in mutum mai mutuwa ya zama minar mukarrabina daga makusantan Allah ai ne ba da zalihina daga makusantan bayan Allah da alhai faramu to shi ka aiwatar da mutum da su tutawa ta tafi daga yau shi wani hali kuma arziki ya tafi daga yau shi حضر وجه من شر وجه مثل أين الزواج الجنة الإمام الله سبحانه وتعالى لو كشن ذا أنصر لك أدم نقول فشين جنة حكى لكي يساج يلا كمل ولا أن بكم ولا أن بكم سلطة وياها سبحانه الانصر أنا هل إبارة على كتوك كيوان مهودة إلى الجنة سينا هل إنتو يا رama يا رama يا رama وتعالى سبحانه وتعالى ya gwada mai yadda yara iyalai ne za su komawa bayan ba sai su zuwa masu da ya zuka nan aiki duniya to shi ne Allah ce in ya zo cikin waɗannan bayan Allah faraunin wannan huta ta tafi daga yau wani halin da arziki na shi da iyalai ne wani da suna ikin da aljanna da ima wani da wani ciki ja'ala Allah ta'ala sai ya yi arziki da wanda ke ma'abuta wannan wani halin
وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين والله إن كان الخالدين وشم مقربين فزي ما يم مقربين أصي ما في مرزالة وأن يكون من أصحاب اليمين ما أمساك سوى داما فيقال لهم ذاك بشرية ورسول السلام لك أنت يا تفكر لك من الأباب وهذول الأباب وبابك الأباب وبابك السلام لك أن sarki ya tafi da zaka yana ba da yauni ya kai mutane bangare na dama wanda ana cewa haɗula irin jami'u na albani waɗannan ya aljanna ne waɗanda duk abin da kuka yi ba za a kula ba kada aljanna ba a gaya ku
وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم أنا ما وتعالى وأما إن كان من المكذبين أفلك قوله وأنت لا تتبع ألا أنت لا ولا مرسلين ما تليمه أهلكم أمرا صالحا وأمرا سيئا أسأل الله أن يتوب عليه كيف قول أحسن قول أن لا تجارة أنا جماعة ما كان من المكذبين الظالمين كان رده إلى جملة ما بقيتها إن أكل يا أمرنا za a tashi ya tashi za a yi zari bayan zari akwai aljanna kuma a gobara sai su ce wani goyon gano in kuma akwai wanda ya goyon gano in da ga daɗi duka jama'a da sun dawo da lafiya sun yi kuma da ba to waɗannan waɗannan afzali na abatu fadin arzahu in ya gani kuma za a ce mashi fadin ruwa mataki ya tafi da yana ne na ruwan zari an kiramu abin da a tare a kan shi na garar bakon ماء الهار الصلاة وقرن الزاوي شديد الحراج بقرن الزاوي وتسلية جهيم دقن قرنا دوت جهيما
إن هذا لهو الحق اليقين إن هذا wannan bayani wanda aka kai mutum ya kai ana ba shi wanga bayani lahu haqqul yaqin wallahi ya kai matsayin haqqul yaqin daga cikin matakan ilimi akwai ilmul yaqini akwai ainul yaqini akwai haqqul yaqini abin da ake kira ilmul yaqini yanzu wanda annan gari ko bai taɓa zuwa tabbatar ba ya tabbatar da tabbatar da nan ba ko mutum bai taɓa zuwa makka ya tabbatar da makka tana gaba kuma ya san zuciya sai kai ko kan ce wallahi makka tana gaba ba kuma tare da ko ba to shi ake kira ilmul yaqini wanda yaqinin ka ya tabbatar ilmin ka ya tabbatar sai ainul yaqini shi kuma ainihin yaƙini abin da ka ganar na ijiyarka wanda mutum ya waye gari abin da yake kokanto aka gwada na abin ƙuru ƙuru to shi yake kira ainihin yaƙini wanda ganin da shi ko ba san ba ba sai haƙƙul yaƙini haƙƙul yaƙini shi ne wanda wannan bawan Allah yanzu ya kawo wurin mutuwa an buɗe mai tabtoci na bara'ai na wutar jahannama ga shi zahinta yana gudu mai ana mai tururi yana jinta to shi ake kira haƙƙul yaqin abu ka dan yana da yanzu ya zama da shi da wata kuma abu guda to shi ake Allah ya ce inna hadha wannan bayani da aka wa dan wuta lahu haqqul yaqin wallahi shi ake kira haqqul yaqin wanda shi yanzu sai dai ya ba wani labari
فسبح باسم ربك العظيم kamar yin jaru Allah ka yi tarbi jirgin da suna da duka wani da karabin wanda ke mai girma
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم سورة الحديد وانا سورة كلام ما مجانا فتن قلب مكية أو مرمية أنا هلافة كلمة أكثر كده إجابة مرمية كلمة abin da kawo a yi wannan hilafa ɗaya a horo yana yiwuwa an saukar da ita makka ko an ƙara mai mai saukar da ita a madina sai ake mata makkiya a madina ko kuma an bar makka ba kai madina ba tsakanin makka da madina sai a saukar da ita kuma dole ne a ɗauki suna guda a bata sai wasu malamai su karkatar sun ba sunan madina wasu karkatar sun ba sunan makka to shi ne ce makkiyatun a madinatun an saukar da ita ko makka ko madina وآية وآية ثمانية وعشرون آية آية عشرين تكتير بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ما في السماوات أليس تفسير سمي والأرض أولا تفسير أفسي سبحان الله أي سبحان الله يا أرضك الله daga dukkan abin da bai dace da Allah ba ai kullu shay'in ai kullu yana barkata Allah a cikin samar da alƙur'ani an zo da ma ba a zo da man ba don yin jari abu da yawa shi ne gairu tsaki a inda ba na hankali ba don abin da cikin samarwa an da kasai mai hankali ne ko kuma hankali ne yana tambayi ga Allah subhanahu wa ta'ala ai wata aya tana cewa in min shay'in illa tadullu babu wani alfashi da cikin Allah amma abin da ba ɗan adam ba babu gane yadda irin zikirin da yake ga Allah zuwa ga ta'ala wani wasu Allah al'azim shi ne ruwayen sarki alhakim mai hikima fi zuri a cikin aikace aikace na yi
له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير lahu mulku samawati mallakar sammai wal ardi ka sai ta ka bar da hukun Allah yuri Allah shi ne mai rayawa wani shi ne mai kashewa wani wasu Allah kadirun mai iko da ala kulli shay'in da dukkan komai
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول ألا شيء الأول نبرته قبل كل شيء كان يقول بلا لذلك القرآن زمان نبرته وتعالى الله والآن على شيء ذكر شيء بعد كل شيء ما يقول بلا نهاية البركة والسؤال والظاهر على شيء وند أما بيني وكما بيني قال الرجل ما يفسر إلى شيء الظاهر بالأدلة إمام جلال الدين الكريم إلى شيء mai mabayyani bayyanin sarki wai a ganewa da hujjoji a walbalinu kuma Allah shi ne albalinu ma'ana wanda ya tura aikin da zaki da hawa daga ganin gaɓoɓi ko ko daga ci taɓawa ta gaɓoɓi ko ko daga shaƙe na masu shaƙe na gaɓoɓi masu shaƙowa ma'ana alhawaru tashoshin da kawo shi ko na ɗanɗano ko na shaƙawa ko na jita jiki ko na tunane na ƙwaƙwalwa to Allah ya kuma aikin lafiya daga tabbace shi wannan shi Allah alimu madani da rukun shi da duka kori to shi mace shi da Allah ya tabbatar da wani shi Allah tabaraka wa ta'ala maka aika shi Allah ya shi a farko kuma shi ne karshe wa zai shi ne bayyane kuma shi ne koyo shi abin da an zama ne ɗayan biyu ko ne a imanin kuma a wannan komai ya zama farko ko ko ya zama ƙarshe ko ko ya zama bayyane ko ko ya zama koyo babu babu nan da ya tsoro a ƙarnuwa to Allah zai yaba da an na jinsin sigirafiyatu an jinsin sigirafiyar jinsi don nutsar da dukkan jinsi ma'ana duk abin da a farko da Allah ya riga a kawo al'adun sigirafiyar jinsi والآية kuma duk abin da aka shi Allah shi ne ƙarshe ne والظاهر duk abin da aka yi Allah shi ne bai rika ne wannan abin sannan ya Allah ga yana wani abin da ya kuwa kare Allah والظاهر Allah shi ne wanda aka koyi duk abin da aka yi kuma bai iya shawo ga Allah wani alimin wanda ne da kun shi duka komi a takaice dai Allah shi ne duka komi kuma da komi
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير
akwai abubuwan da ke mai kamar shi a kuma wanda dole ne a shi a samu bambancin mutane a matsarin tauhidi tun da Allah ya gaya ce akwai matsarin islami akwai matsarin imani akwai matsarin islam to wanda ke a cikin matsarin islami idan aka matsarin imani sai da wani fagin gida wanda ke matsarin imani ya ke matsarin islami sai da wani fagin gida saboda ba matsayi ne bane ba wanda zai fahimta bane sannan kuma littafin daga waɗanda wayane guda da shi ne alƙur'ani don haka da makamun islami idan yana karanta alƙur'ani sai da ya san kori ya kai kori ya gane kori shi kuma da ƙarin imani yana karanta alƙur'ani sai da ya san kori ya kai kori ya gane kori shi kuma da ƙarin islami ya karanta sai da duk waɗancan ban san abin da aka cikin da su iya kori ba ban san kori ba saboda tashi fahimta kayan da ya fahimta abin da a wata rikitarwa an shi ne a matakin farko da su daga abubuwa shi ne shi Allah subhanahu wa ta'ala idan kana so gane wani abu misali yanzu sai mu ce ga wani bawa Allah da suna ne zai duk halittar da ka gani to abin da a sunanta mawjudatun alal majazi saman ma ce akan majazi ko kuma kana da ce mata ilwa ce akwai da ake yawa yanzu misali ga mutum tsaye rana ta fito da gabas inuwa ta tana yamma to yanzu ai da kuma misali idan ka ɗauki bulala kana bugun wannan inuwa ai ka ga inuwar wannan mutum ce inda babu wannan mutum ba a ganin wannan inuwar to wanda bai ga waccan na farkon ba sai inuwar ɗaya ya gani kuma ana jibanta da misali ga yadda zai yi ga yadda zai yi sai ga kai ne ga hannuwa ga ƙawahu ga kori to sai ya buci irin alhali shi wancan hakikalin da gaskiyan bai ganta ba to abin da zai ce kuda ne ya ga bai lura da kai ne ya ƙawahu ne ya ga kori da kori na shi alhali shi ne ba shi ba ne in da ba shi ba ne da ba ga inuwa sai ba in ko shi ne ba idan aka diba inuwa to ina ta gani ta kaɗi an wanawa to ita wannan shi ne tsakanin bayi da Allah dan adam bai ganin zakin Allah subhanahu wa ta'ala to amma inda babu Allah subhanahu wa ta'ala ya za a ganin amaru amaru shine malici wanda ya yi sama ya yi kasa ya yi gaba ya yi yamma ya kudu ya arewa tun da gabas da yamma da kudu da arewa sama da kasa mutum da ruwa don haka akwai wanda ya to wanda ya yana ina to wanda ya fi nan ba halitta ba ne to kai ko halitta ne ya za ka ga abin da ba halitta ba don haka ita wanda ka farka ba a ran da ba a kare ta amma ana ganin Allah da hasken rubuci ba da kwayar igiya ba ana ganin Allah zuwa da wata ala da ma'arifa ba sani na baki ba yanzu da zami a nan sai muka ce ga wani mutum kura ne zai to sai zai nan aka kirke hannu mai za a ce an kirke hannun zai aka kirke na hagun za ka ga hannun zai in aka kirke ne a ce ga kan zai in aka ɗauko kirji ne za a ce ga kirjin zai in aka ɗauko kunkuru za a ce ga kunkuru zai ya ɗauko ƙawar dama ga ƙawar dama bai ya ɗauko ƙawar hagu ga ƙawar hagu ta bai to yanzu mun tona shi zai inda yana ina inda akwai shi da an gane yanzu an tona su da duka haka ba a gare ba sunan ɗaya ne a akwai ya zama mawjudun alal majazi samanne ne akan majazi tun daga gangar jiki an ga kai an ga ƙawa an gano a ƙawa amma ana fita hakikalin zarin mun tona jiki na ban gane ba don haka shi yake kira shi in ɗan ko ko duk halittar da za a gani saman ma ce alal majazi akan akan majazi ba akan hakiki ba Allah shine wajibul wujud shine samuwa ta take dole kuma da Allah ya samu to ai mun tabbatar cewa Allah wahdahu hu shike la sharika lahu Allah bai da abokin tarayya to idan aka ce ga Allah ga wata halitta da mun za mu cira dai an nan to ko jiwa to hanya muke idan muka ce wannan tsayi da waccan na dukkan guda ce mun koma da ƙila da zara yan trinity ga allah ga isa ga maryam kuma sun ce duk uku ɗin garin guda ce to kada mai haɗa da suke a a dole shi allah zuwa da wata sai ka ko da samu komi da kowa ka tabbatar mai shi ɗan an saman ne to wannan shi ne sannan za ka ganin allah kuma da hakan ne ganin za ka allah ba irin yadda wasu ka ɗauka ba amma kuma akwai wata ƙila wadda ita ma ta kokarin kauce masa in ce a aƙida ta huluri ita ma aƙida ta karkararta cewa Allah ya yi tajalli cikin wata halitta kamar yadda misali ke wani Allah ya yi tajalli cikin Isa ko ko ya tajalli cikin Maryam don haka waɗannan duk kudin guda ne to har yanzu Allah ya haɗu da wani abu a nan shi ko Allah bai buƙatar mataimaki li'annahu ganiyyun alginan mutlaq Allah mawadaci ne kuma wadata mulaka wadda ba ta da zamaina yanzu misali mu da ɗan adam ɗan duniya duba mutum ya wadata aka ce ai wani mawadaci ne to ƙarin wadatuwa sai ƙarin buƙatuwa sai sanda ɗan adam ya ƙara wadata to sai buƙata sai ta ƙara ƙaruwa to amma shi ɗan adam misali idan aka ce ga ɗan adam ya wadata to sai mun ce oh gida akwai masu gadi kara bukata sai ta karu da wanda bai kai bukata ya wadata sai ba da wanda bai wadata sai kai da bukatun masu gani ko gida ne sannan idan aka ce wani mutum ya wadata wadatuwa sai shi ne karuwar abinci da abin sha da gidaje kare ke nan har yanzu ke nan alhaji yana da bukatar gidan zama yana da bukatar abinci yana da bukatar abin sha ga masu gani ke kuma amuro yayin da wanda bai da ko anini bai kai yawan bukatar irin kyawar gaba ashe ka ga karuwar wadata da ɗan adam karuwar karuwar wadata da ɗan adam karuwar bukata to amma Allah subhanahu wa ta'ala bai da bukata da komi bai da bukata da kowa bai da bukatar ci bai da bukatar sha bai da bukatar wurin zama bai da bukatar mataimaki bai da bukatar gudunmuwa duk wani abu da a cewa wani na da bukata to shi Allah shi ne algin alganiyu algin almutulak mawadaci wadata wadda ba da baiwaya saɓanin wadatar ɗan adam in ya wadata to tana da dabarfara da ƙarin buƙatuwa da ɗan uwa na ɗan adam ko da ɗan adam za a ce shi kuma wannan ɗan adam a bai da ko anini amma a ce ga ɗan adam bai da ko shi ko yana da wata buƙatar ni can ita kuma ita ko shi ne abokin tsere kewa idan aka ce ga ɗan adam zanne to ɗan adam ɗin nan da ba kowa tare da shi bai buƙatar abinci na bai da buƙatar shi bai da buƙatar sha amma yana da buƙatar ganin ɗan uwa na ɗan adam randa ba a ɗan lokaci mai ɗan wanda adam ba wannan kewar za ta shi mutu to shi har ya tsara adam bai yana da bukatu kewar shi ko wani wa haka ne to amma shi ana zuwa da ta'ala shi ne mawadaci aljinar mutlak wadata mutlaka wadda ba da barbara kuma shi Allah annabi shi ne wanda kalakar samawa shi ya rashi kamar wa Allah ka sai yin suka ayyari a cikin kwanuka guda shi ne ya ayyari duniya da kwanukan duniya a wani hal'ari na farko shi ne ran lahar wa ahiru ran juma'a na ƙarshe shi ne ran juma'a cikin kwanan shidda kulman tawar saka ana yauni a alal ashi da al'ashi an yi tsewa a yanka kulman tawar saka Allah ya daidaita alal ashi da al'ashi yin tsewa da yi kuri daidaiton da ya dace da ya kalli ba daidai kan da ɗan adam ke kamtawa da rayuwa ta ba idan kai wannan magana to kayan al'arshi Allah yana nufin ina akan min yake da rubucin don haka dole ne yake ce kenan istiwa an yabi rubuci istiwa ne na wanda ya daidai da shi Allah ka yi ba yadda mu muka yi cikin rayuwar mu ba a irin waɗannan kalmomi suna da shi abubuwan da ake son a farmala Allah lamarin su a ce sani ya zama daga Allah amma da ke kayi mani da Allah ya sani وقال مالك إمام مالك رضي الله عنه شراء الاستواء معلومة شيء زي زي تنصر أكثر من الناس والكلب يطعم ما يبدأ على كثير مجهول ما هو يسرع على كثير والسؤال عنه بالأكل كما تنبيع عليك شيء هذه يجب تذهب وهم مجال الله سبحانه وتعالى يقول لا تنبيع كثير أولا ومن تنبيع إلى الناس ولا كيف يتكفر كما تنبيع abin da Allah ya wajenta da ɗan adam matakin farko ka yanzu akwai shi samun yau na biyu ka yanzu da bai da abokin tarayya na uku ka san duk sifa ta gaba a ta tafi da Allah na hudu ka san duk sifa ta gaba ta tafi da Allah to idan ka samu wannan matsayin ka zauna ka gama da rikutukan tauhidi ya alamu Allah ya san ma ya rikutu abin da ke shiga da Allah a cikin ƙasa ai kullu ma ya rubuta da Allah duk abin da ke shiga da Allah kamar ai kamar wani sama wani amwat ko ba wani wani ba ko tsirrai wa ma ya rubuta da abin da ke shiga da cikin ƙasa Allah ya rubuta shi kada ba kamar abin da ke tsayawa cikin ƙasa wani ma'arin da ma'ainai wa ma ya rubuta Allah ya rubuta abin da ke ba ko Allah ya rubuta da sama kan na mata kamar rahama wa azab ko Allah ya rubuta da wa ma ya rubuta Allah yana da ma ya alƙarin da ke amma a cikin yawa zuwa sama kar a ma ya zai kuma aika na bayi ilayhi al-karim Allah na cewa kalma ta bayi wal amru sari ilayhi al-karim tayyib kalma ta bayi tana tana zuwa da Allah wal amru sari aikin ya bayi da kuma Allah ya kai zuwa sama wa huwa amru Allah yana tare da ku a da lalacin alwahiyya جلال الدين الله يشعر بإلمه ألا يسأل يقول بإلمه بفنه أينما كنتم عند وجهه والله ألا بصير مثلي وما تأمرون لأنه رأيت دعوى الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يا أبن دو أولي كشكاتي كبا دا أبن كشكاتي كبا دا أبن كشكاتي كبا دا أبن كشكاتي كبا da da ke hawa sama na ayyuka na ƙwai jalalu dinin muhalli ya ce har mai illa shi ma yana zuwa sama sosai shan wace ko nan ni dai ibrahim ba fahimta ba yaya kalma mai illa take zuwa sama وهو يقول alhali shi Allah da ya bayani إليه يسألك kalma kalma kalma kwarai kice la ilaha illallah aiki na kwarai ya ce wa abu salam da fa'u kalmar la ilaha shi ke ruwa sama aiki kwarai shi ke ruwa sama نعم إن الإنسان shi da Allah إذا عمل عملا in صالحا ya aikata aiki salih na kwarai يتقبله الله Allah zai karɓi aikin ويرفعه به kuma ya sa a kai mashi sama لا تستجل مدة zuwa magare kudewa إلا هذا الخلق wanda nan ne jannatu ma'awa aljanna makoma take ولهذا sabil salimi da za a ce samun salihan bayan Allah يتكلمون sai فيها hannun nan ke kai kawo a cikin magana yadda za a karai da zuciya نعم عن سائر الشرعات حتى يتكلم بالكلمة هل تكلم المجال تقريبا والكثير لا يجوز إنه قريبا ما تعرفها وحلف النفس لا يجوز الفجر لا يجوز لا يوجد من الكلمة لا يجوز الفجر فإن أكا كل زوجيا أكا يعطيها فمن يريد ذات كلمة ذات هذا الكلمة فإن شكو وانا الكلمة بها جلال دين الوهدي يهم أيضا أن يبني إذا يبني الكلمة تكفر فشكو وانا أن يساوي تاويل da aka yi mai idan mutum aikata aiki wanda an na asha idan aka yi samar shi sai a dawo shi hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum ya yi sallah wanda bai kammala ta ba idan aka yi samar ita sai a dawo da ita a dunkule ta amma ita ba aka yi a gare shi ita ba hukka to kaga an dai sama amma an dawo da ita to amma shi wanda ya kari za a kai ita to amma ma'anarta tun da malami ne na ƙwarai na Allah to sai mai tarihi cewa ko da aiki ne a sha za a kai shi sam amma za a dawo shi ba zai ke zuwa fara Allah ba وأين الظالمين وأين الظالمين wa ainihin zamu ne mun zo da ran bayan Allah يكون suna عصفهم zubar da kayan بأوصاف لم يصفها Allah haka ne suna zubar da kayan da wasu ba wani tabbas Allah ne
هو هذا to ya haka هو هذا da ne haka أن الإنسان shi na adam إذا عمل خيرا in ya aikata aiki وتقبله الله in Allah ya aikata aiki يرفعه كل ما عمل من الخير to duk abin da ya aikata na alheri za a ɗauka shi
إذا رفعه إلى نفسه إذا رفعه إذا رفعه إليه إذا الله يرفع أجر الله إليه يسير الأمر
sai bawa ya mance da wannan aiki ويسأل أمر la الله ya kuma kan zamci har sai bawa dan bai da wani alheri wanda ya nika ji saboda ya riga ya yi don Allah Allah ya arza shi kun bawa ya mance da wannan aikin don idan bai mance da aikin ba a fara a tashi ta kai ai shekarun ne na yi lafiya da aka a kaza shekarun ne na yi sadaka da kaza to sai a mantar da bawa abin da ya zanni kar Allah ya dawo da zuciya ta zama riya
ومن لم يعمل أي خير wanda bai aikata aiki na kwarai ba فهذا to فاسق wani shi ake kira fasi هذا ناجي wannan kuma taurari a cikin bayan Allah لما وصف نفسه به duk abin da suka muke yau shi ne da uban na tawara فهو حقه to wani ai gaskiya ce وهو لا يرى نفسه amma da shi ai ya san da ake aikin koyi ba العمل يرفعه الأخلاق al'amari shi ake nuna ila harin da ake da shi wanda ya aikin koyi an ɗauki aikin an gashi inda bai tsafi na wani إذا نظر idan ya diba ولم ير شيئا sai bai da koyi ba min harin na alayyar alayyar da aikata يكون ربه ya ɗan mala ya jinkari ka sirrin ta kai shani mai taɓa aikata aikin alayyar ba هذا تهويل to wani shi a tawuyi sarkin shi ne tawuyi fannin kallon magabata malamai bayan Allah idan mutum ya yi aikin kwari sai Allah ya manta da shi ne da zai kwari kar a yi mutane kwarfi mutu mu da an zai labari
المدينة almadiyya ta kuma ina kuma wani tare da Allah قال العلماء wasu malamai suna cewa إن هذه wani taron Allah da bayan wani ilimin da san ilimi ya ilimin Allah ya tare da bayan وقال العارفون amma masana Allah sun ce المعية بالذات a shi Allah yana tare da bayan Allah da zafi ne تكلمت مع رجل shehu ya ce na yi magana da wani malami يقول إنه عارف yana ce maka yi maganin Allah أو هو ko قدوة kuma yana danganta ka nema cewa shi kurmi ne منذ الزمان kurmi ne na zamani فما يقول an عنه dauki kamar yadda ka kira kan ne da kai ne أنا شعرك sai ya ce wa ni Ibrahim shehu ka shehu ka shehu jani ya kuma yana cewa إن المعية بالذات a taren Allah a taren Allah da bayan yadda zafi da zafi ne قلتها a kuntu na sai ce mu na da kuma yace mu na mutu أنا أكذب بما sai ce يقول kai ma kana imani da abin da shehu ka mutu da cewa Allah yana nan tare da bayan da zafi ne قلت نعم sai ce kwarai ko sai ce قال لي لا ko Allah ba haka ba ta duba قلت لأنه ليس مع رجلات sai ce sai kun sai ce lai zama Allah guda ta sai ce an shi Allah ya ba tare labarin ba mu gadi ba لا ba ba za su shi ba قلت sai na ce mishi ماذا بما أناه to mallabi ma'ana yanzu da a tare da musulun da kawo da shi Allah ba tare da shi mutu ba ƙara da yake mishi آثار قبرته alamu na ƙura su Allah ya ce a tabbata قلت الآثار هو موسرها sai shehu ya ce ma shi wannan kudurin al'ada da su wannan sa'ar alamun da ka gani na sanin kudurin Allah shin shi ne yayi tasirin ko ko wai ne gaba على من عمل sai ce a Allah gani ya tasiri قلت أين ذهب sai ce to tun da wannan ada da sa'ar ne na Allah shi Allah da ya tawo ce ina tuni هذا آثاره tun da dai wannan sa'ar Allah ne sai ina tuni وهو لا ينتهي kuma ka san Allah da bai kai ba amma ka ji ta Allah ta hannu ka ce yana tafiya ban ga sawo Allah sannan kuma ka ce shi Allah subhanahu wata'ala ilimi ne a akwai tare da ɗan adam ba za mu nema أنا أقول أن هو سر ni yanzu ni ɗan adam Ibrahim ina da in- ina da alama ina da dama in yi alfara ƙasar ƙarfi في محله a bayan ka gero وأظهره in ta wani wuri
وأترك أثره wa ta muka afirka masaruna والله لا to ينتهي shi Allah ya ga ta wani هذه آثاره wannan sawon da ka faɗi نعم أين ذهب to shi Allah mai sawon ina ta bi إن كان معه إن كان معنا بعلمه إن علم أن أتى له آه، قلت له عمله قلت له سيدك المشي علمه وعلمه صفته سيدك المشي والممالي علم الله صفة من صفاته صفة لكتبون الله قال لي نعم سيدك جل لا إله علم الله صفة لكتبون الله قلت له الصفة سيدك المشي أي صفة لا تفارق موصوفة بات ربوة وأنت أكثر من ذلك إن كان صفة كما يبقى شيء مفرد ga wani mutum nan fari dogo ne amma sai ga tsawon nashi da ban shi ko mutum yana can da hankali na kamawa to yanzu an ce Allah subhanahu wata'ala shi ilimi sifa ce ta Allah to sifar ta Allah ta ilimi tana tare da ɗan adam amma shi Allah ba ya tare da su. ya hankali zai kama لا الصفة تنفع بالموصوفة ita sifa in ta wani mai ita وصل الصفة to sifar ta ba su.
وصل الموصوف kuma wanda aka sifanta ya ɓaci don ya rabu da sifanta sifanta da tana wani wuri shi ko yana wani wuri daban إن كان معنا بالإنجليزي in ya san shi Allah ilimi ne a tare da mu وهو معنا بذاته a ayyukan ba ta sai da muke shi Allah yana nan tare da mu da zafi ne abinda an mataki ne na farko ka iya sanin farko shi ma zafi Allah ba kamar zafi na adam bane don sai ka yi karkarin rabuwa da wannan kurmin cikin ranka sannan ka fara samun waraka
آه، قلت له sai da ce mishi أنا أجد الآن a hadisun a hadisun wani zafi ni yanzu ina iya samun a hadisin wani sati mai sabunta abin da ya faru
هذه الدقائق hali da dinga to wannan kyautawa التي نعيش فيها الآن wanda muke raye a cikin yanzu مع كل أحد tare da kowa take ita wannan dakika نعم نضع الحال wai yanzu misali minti guda da muke ciki ne a yanzu lafa kul halin hal ba zan ce ma yini ba yana yana yin halin idan muke ma yanzu ga mu da muna rana وغير هذه to amma wasu mutane da su ko suna can cikin dare kan mutanen China da India ولكن هذه amma abin da zan ba misali don ka gane habilin da kika to wannan minti guda wannan muka ciki yanzu hali yanzu آخر ما حدث shi ne ƙarshen abin da Allah ya kawo yanzu ƙarshen abin da ya faru
هي أعرف الحادثة shi ne abin da shi ne mai sabunta abin da ya faru to ونضع كل أحد wannan ƙarfa wannan sakan da muka ciki yanzu mintin ga guda مع كل أحد yana tare da kowa بذاته tare da zafi ne shi wannan minti guda وآمن رسول الله to a ja- a janye Allah subhanahu wa ta'ala mu dawo da kusa wanda kuma ah, idan ku bar mai ɗaya da ɗaya daga cikin manyan abubuwan da hankali wani mai kama أنت تنزل Ah, yace ga annabi sallallahu alaihi wasallam أنت تنزل yace mu wannan ba Allah kana sallah yace kwarai ku قلت تقرب منه yace kana kana sallah قال نعم yace kwarai ina kana sallah قلت إخراج من الأولى sai ce to karanta man tayya فقرأ sai karanta tayya billahi zakiyatullahi ayyuha sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi kullu zawjati mashi السلام عليكم kalmar da kace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi دليل الخلاف nabiyyun hidabu wannan nabiyyi ne hidaba ne wannan magana kace assalamu alayka ka ina wannan نعم يوجه العزيز yuwajihu wal arbiyu ila al-ga'ib shin malaika yana sifanta wannan kalma ta assalamu alayka ga wanda ba yana suna dangin farko wanda ba yana قال لا sai ce ai bai yiwa قلت له sai ce mashi إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قادرا to kenan ka yarda kenan annabi na tare da mu inda mai sallah ke sallah annabi na tare da shi
إن in كان عاملا معكم ko ka yarda annabi yana nan halarce ma a kullum da sallah duk inda mai sallah ke sallah فكيف بحديث to ya mahalarcin annabi muhammadu zai zama ba shi ba وذكر في حديث البخاري kuma ka karanta hadisin buhari أن الإنسان idza har kabarin dan adam ya bi kabarin nan يقال له za ta mai ما علمك لهذا الرجل
min ilimin ka ya kama game da wannan mutum فإذا الرسول جالس to sai ga mazala zanne آه، لا سؤالات a zanne cikin kabarin wannan mutum لا سؤالات من kuma الله.
ka san mutane dubban mutane ne da mota نعم alabi da yi wani wasi da hafi kuna hafi a cikin wanda ake bin ya cikin ko cikin dawa كل قول فيه رسول الله kenan kowane kabarin da kwan annabi muhammad biyar ويقال ما kuma ana ce da wannan mai mutuwa amma ne mana da halar da jini me ka sani game da wannan mutum a nuna wani annabi هذا حديث صحيح kuma wannan hadisi ne ingantacce a cikin buhari هذا من مسلم hana min ta ji magana wannan muna magana kan hankali ne ba abin da ba ya rubuta ga suka ba أما من جهة النبي amma in an magana na kama kira to waye فالله يقول Allah yana cewa ولنكن صنع عليه alayyan da ilmi za mu yi ma mutane bayani da ilimin da ilimi na kusan da za mu yi ma mutane bayani da ilimin da ilimi وما كنا غائبين kuma Allah ce ba mu mace ba muna nan bayyane sannan an ce Allah yana koyo to ni zai kare Allah shi a cikin da bai kare Allah bai ba Allah bane نعم to za ka shi Allah ke nan bai kulluwa ba abin da kare Allah daga yin yauki amma kai kai dan adam kai da Allah ka sha muskancewa ga gan da zuciyarka ko ga hankalinka ka zan ba ganin Allah saboda tsananin kuranci فما أدعو إليه منكم Allah shi ne ke cewa mu ne mai kuranci ilai da adam minkum ba ku ba آه، ولا ولا Allah ce za ku gudu amma kuma ku ba ba حتى قال الصحيح hatta kana har sai wannan mai da alƙurbaniya ya ce shehu sahihin imani to tsaya ka inganta mu imani a shekan bangare su ba dai yake ba نعم هذا to هو الصواب wannan shine ka sani
قول
صدق الله العظيم ذكرتم تعالى كما الجنود عن الأشياء بقول الله sannan abin da ta ba shi mutu ka tsawon yau ka tafi ba shi wa mana godiya da kaɗan da cikin bayan abin da suke taimaka mana ko suke kulawa da mu don wanda zai kula da kai ya gama da kai to kuna suka kula da mu da godiya da godiya ta musamman wanda wanda su ke ba da gida a wannan zama ba da gida ko muke za mu kasa ne su ba za ku ya ba amma za mu kawo da kaɗan wanda da muke an amma sunan su ba to an da a kai aka yi zai su an da ya zai an da ta da ƙarfi wanda shi kuma an da sunan su wanda suna ya kama a kan su to suna ba sun da ya za a kira amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa man la yashkur nas la yashkur da duk mutumin da bai godiya da wani da kuma dan adam to ko Allah ne ya yi ya da bai godiya da wani ya ga alama ne da na kan wannan magana muna gode wanda da shi kawai wannan karatu na mu na ba mu wani da labarin Allah ta da gode na biyu baya ka zama godiya da waɗanda suke ɗauki nauyin bayan tekun ko kuma kan zaɗa tunawa da wannan injini wanda ke samu a kullum da dare a ƙarshe ne a wajen tuna biya Allah ta yi da biyu ba ya kamu da godiya da ke kuma jirin aljiya waɗanda su duk wata ya kama na azumin wata da wata yana kai gudunmuwa ta hannun kiran jirgin malamai kuma ana kuma da wata ya ƙasar yayin da malamu duk da yana da babu gudunmuwa a ƙasar da yau Allah ya kare mu kuma kuma na aika a gidan liman ma su da Allah ya kare mu yin Allah ya kare mu da shi Allah ya kare mu da fara da shi haka nan kuma wanda ke da gudunmu da sauran ɗaiɗaiku waɗanda ba za mu kai iya da su daga cikin ku akwai kyakkyakin wannan zama da su Allah ya kare mu da wani Allah ya kare mu da fara da shi daga cikin ku akwai marga da alaƙancin da jiwa ba za mu da shi ba shi da alaƙancin da shawara Allah ya kare mu da wani Allah ya kare mu saboda duka gudunmuwar da suka gina ce da suka zo bayan su ya ka alaƙa da ƙarfin da ta gama samu daga muna godiya ga a muna godiya ga a irin a halitta gwaya a nan da baran bara muna godiya ga tabbatar tsawon lamura ga kuma malaman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna godiya ga irin waɗannan bayan Allah su ke da namu ba a da rana muna godiya ga irin shawarar da bara Allah ta ga alheri muna godiya ga kwamitin ƙungiyar mata ta hajjimai mata masu ba da gudunmuwa ta neman gudunmuwa a yi da suka zuba a mai da gaisu na masallaci zuwa kuma da shi ake zuwa a yanzu ba Allah ta ga alheri هذه لا هدى لنا شهر ما لا يعلم لا يعلم عن القران وسير وتقوى على تستوعب على خير وسيله قال انت ولا جوجا ولا جوجا شهر النصارى على خير وسيله ولا جوجا أجمع ذلك الكتاب دعنا ما من جمع الكتاب ولا جوجا يوم على خير وسيله kuma ta don haka ba zai iya da kawo da saboda ba ya fara cewa ko abin da guda da haka ba sai ba mun gana da wanda ba ya ce da gudu da wani saboda da mun yau da suke da wannan yin gudu Allah ta da yau da Allah ya kowa wanda suke wannan zama kwara Allah da yau da ba da Allah ya ba kawo Allah dun mun kawo da Allah ta kuwa ya kawo da zuwa cikin wannan alƙur'ani sannan muna godiya da su ma da kuma gidan yanzu a waɗanda ke kulawa da ta wannan karatu na gidan yanzu ana samun alheri muna kula da muna godiya da jami'an tsaro wanda suke zagaya a cikin muna ba da gudunmuwa ta halin wannan yiwuwar mutum da ana samun alheri muna godiya da ɗan agaji wanda kullum suna da tsaye da takarar cikin da ana godiya da su ana samun alheri yana godiya da irin a irin malamar kuma na fili da ɗan kwamitinsa Allah ta yi ɓarne da malamta da mandala da sauran waɗanda da kula da ayyuka da ke namu muna da muna da kuma ana zuwa da wata ala Allah ya ba malamta da mandala mata da su a wani aiki da yake da makamata ba a ɗaya ba a rana a tsarin da abu ya zuwa da wani ya ne na kawai su shi kaɗai Allah ta yi ɓarne da Allah ta ƙara binaya kuma Allah ta samu wani mai taimako wanda ya kula wasan abin da aka samu a san hira ta asirin musulunci daga wannan suka ɗauki nauyin jina shi ga da jina wannan makamanta Allah ta karɓa da yadda Allah biya da dukkan buƙatun dukkan al'umma da buƙatun ana da ana kiran jini ko muna ruwa da kuma da waɗanda Allah ya hannu da jini to shi da wani sai da kawo a cikin gwamna da wannan makamanta a ƙara da hawaii ya ta ta ta ta ta yin muna ruwa muna godiya da تذكرها نلقى يوما الا تمرض اليوم بالتوكل على وجه النظام الا تمرض اليوم فلا بد ان يكون له نظام يوم حاكم ولا جار كامل ولا الا الا تمرض اليوم اقول لك وبالتالي وبالتالي يكون شوي مثلا ولا لا تمرض اليوم الا جار da ba ka da abubuwa mai tsara suka fi jini ya zo ya tsara da shi na ala ta da yau وكيف لا يكون لك أسوأ إلا هو أسوأ
Allah ya saka da rai. Ana da fatan ta sha ruwa lafiya. Ya kan sallahu menene hukuncin wanda yana azumi amma kuma sai ya zauna ya ta karya.
wannan mutum ya zarta da tsarin abu ne maza ma ta mutum ya ce sun kuɗin da wata abu idan wani yan jayayya ko kana da gaskiya ka ce musu yi bayan musu yi bayan musu yi bayan ni ne abu ne ni ne abu ne ni ne abu ne ba zan yi ka ba to ba sai kai da kanka da kake da tsaya ba ku ya da wani kan kuma la da abu ne kada zama ai abu ne ai da kuma da an zo da rana ko da ba ku ya da kuma ba amma kuma da abu ne
Gafarta malam da fatan ta sha ruwa lafiya. Don Allah malam ina so ka yi kira ga mutane musamman mata. Da idan an yi rashi ma'ana rasuwa sai su dinga ilimin suna kuka. da kuma wasu mabambantan kalamai waɗanda ma suna ah, waɗanda kalaman suna ma iya rasa imaninsu domin a babban rashin dukkanin rashin biyayyen halitta ba a nai muhammadu sallallahu alaihi wa sallam duba da irin ko kuma la'akari da wani baiti wanda yake cewa قال حسان بن سعد رضي الله عنه
ما فقد المالون مثل مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يقبل wannan yana yana ce da kyau don zaman da muka harkar masu cewa a kira da jama'a zaman da muka kenan da kira da jama'a kira da kanun mu bayan ta cikin kanun mu kuma mu kira waɗanda aka samu su zuwa da akwai da ake buƙata ita ita da kuwa in an yi ba ba a cewa ɗan adam ba zai yi kuka ba amma a dinga magana da wani ba a hana kuka su ke tsara su yi mutum da hawa wannan don haka dole ne mutum da ka saba shi kada ba shi zai rayuwar da su to amma idan rayuwar ta doku kalmatun da ka rabi ka tuna kayan da wanda ruwa nan mutum na koya shi duk da kai da kake ba da Muhammadu ba wanda ba da kuma kuma ya ce la yamanu alayhi hatta aqul ahabba ilayhi min nafsihi wa malihi wa rabbihi wa nasi ajma'in sai ya kuma imani ne gaskiya ba sai ya gani a da mawarci ne zai yi koyuwa da yau da kan nan da wani yanar da labarai da kuma da nuna da su daya to ko ka yi imani da da mawarci to amma a tare da annan mawarci to duk wanda kai ma da shi da wani mutum ko a yau da kai to su da tare da annan mawarci to kuma ko da wannan hadisi da kai ma ta ci imanin sha ba zai da kai da kai ka yi mawarci da koyi wanda waɗanda da yin kuma ana yi wani wuri ana koyar da juna ana yi suna da kaza ana yi gira zama da gano musamman suna da wuri ana zama da wata ala da wuri da babba yana ba da ɗaukar sa'ada duk an da da yana ba ya zama ana da kaji wani aiki na gaba hadiri abin da ba da zai suke magana wanda ya zama wani kalma ma'ana wani kalma cewa da ta faru da rana ba zai yanzu ba da kowa ba da kowa sai aka kuma da wasu arabin ke nan ba ni kan dogara ba ke nan ba ka da ke nan ba ka da kowa da wani wancan da wani ku shi ne da za ka samu kowa da to ka ji ta da ka fara da ka kawo don haka wannan kuma da da da ne babban ba Allah zai samu da ali abu da kuma wanda na kada da duk wanda da da mamiya ko kuma da ya mata وكانين يبنون وكانين يكسر عمرا كانين يبنون ولا كسروا كما قولين جيرا وكما قولين مخرج جيرا ذاتي إشبان كعالم على الوامر ذات الله كعالم مصير وأن يكسرون يسكوا وعلا دبن
Allah ya saka da alƙairi. Ya salamu alaikum bi alhaji Murtala Umar bin Khatib.
kuma wasu da suna jero ana aikira da mutanen da in an yi rasuwa suna ƙoƙarin ƙarƙarin shiga cikin jirage bayan an yi rasuwa waɗanda ma ba su alaƙa da wasu ƙarƙarin shiga wanda bai da shiga wajen da ya shiga cikin duhun jama'a da ya cikin jirage mutane wanda ya haka zai ga ba su da wata matsala sabuwa don haka Allah waɗanda ba su alaƙa da rasuwa idan an yi rasuwa su ƙarƙarin shiga sai su ke jira masu ma alaƙa a rage cewa bayan tambar an jerin gwano وإلى أن الآن وأرض كعبك والآن تقل كل رجل كتاب كتب يوم يا مسلمين الأمر أشجع جبابك من وصل إلى ذلك جماعة الإسلام يا جماعة الإسلام لا نقول كذا كذا كذا كذا وتأييد على الدعاء على الحضور على الحضور توصيت عن مصيرك وإذا العلاقة جربوها وتأكد أنك تكون في خلاف من akwai hanyoyi guda biyu ga ɗaukar shirki na jiran da ganin mata mutane a jiran wanda wanda bai da alaƙa bai za su shirya ba wanda a duka wa ana fara wani ala a bai.
Alhaji Murtala Umar mai Khatib naira ɗari biyar yana neman addu'a ga iyayen shi da kakanni da sannan shi da yannan shi kuma Allah ya shirya.
Allah ba mu lafiya zama lafiya. Allah ya zama da zama rayuwar lafiya.
Amin.
Allah ya zama da zama lafiya.
Amin.
Allah ya zama da zama lafiya. Allah ya zama da zama da zama alfahari da Qur'ani.
Amin.
shakka ba wani gari da na kuma da kusa da nuna a kan kowace su zaɓa da Allah ko ka zaɓa da zama da Qur'ani.
Amin.
Ba za ta zama da zama. Ana kawo da wani malam wani kowa da wani sai mu ya kun tafi da Allah kamar yau Allah ya fara ألم نجعل إذا كنت قد شفت أتى زامنا أتى زامنا كنت أتى زامنا كما ألم نجعل إذا جاء ألم تجعل إذا جاء الإمام يقول الزامن فلم يشاء أرجوها Allah ya ba ku basira karatu ko ya ba ku karatu da kuma Allah an zama da Qur'an. Da dawa ku kuma ku garba Allah ba ku kasa. Ku kuma ba aiki Allah ba ku. Wanda kuma da an hanyar ba ku da dauka ba da kasa. Allah ba ku da taimaka mu wanda da cancanta a ba ku da afirai da kuma ba ku an zama da Qur'an. Ba ku da wanda hannu muna fata aka kai na mutane da kuma da ku an zama da Qur'an. Kamar da jama'a izala.
Amin. فاتحة لصلاة الفاتحين
آمين الله ذلك لا تدرك ذلك لا تدرك همك الحمد لله لك لك الشكر لك جمال من الجنة فقط تكون في ذلك فقط تكون عليك كتب وانت أدرك الحكم من كل الجنة فاذكر القرآن العظيم الذي يقولنا ولا أذانا ولا مولى منا اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم افتح بلاد المسلمين وارزقنا الشرك يا ربنا ولا تنصرنا ولا مولانا Amin. وكل مسلما مسكينا وذكر عذاب كل من وراءنا وهذا كله كنت تتحمل هنا بلا عدد من الحمد لله رب العالمين